أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ne mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 20 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da talatin ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa wanda muna nan a cikin suratul baqara har yanzu kuma jiya mun tsaya kan aya ta 103 walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun bayan Allah yayi bayani game da abinda yahudawa suka yi da kage da sharri da suka yi ma annabi Suleiman alaihi salatu wassalam a ayan wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman Allah ta'ala ya ce inda sun yi imani kuma sun yi aiki nagari da ladan da za su samu a wajen Allah shine mafi alkhairi law kanu ya'lamun ina ma a ce sun sani Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi akan aya ta 104 insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki mana jagoranci Allah ya sa albarka cikin abin da za mu karanta Allah ya karba daga gare mu ya fi mana kurakuran mu Allah ta'ala ya ce ya ayu hallazi na amuru billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u وللكافرين عذاب أليم Allah madaukakin sarki sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la taqulu ra'ina Allah ya ce kar ku ce kar ku dinga amfani da wannan kalma ta ra'ina wa qulu amma ku dinga faɗin unzurna ku dinga cewa saurara mana wasma'u kuma ku saurara walil kafirina azabun alim kuma kafirai suna da azaba mai raɗaɗi abu na farko shine Allah ta'ala ya buɗe wannan ayar da kira ya ayyuhal ladina amanu wanda tun daga farkon karatun da muka fara a farkon suratul fatiha har zuwa kan aya ta 103 a suratul baqara ba mu gamu da wata aya mai ya ayyuhal ladina amanu ba wannan ita ce ya ayyuhal ladina amanu ta farko idan ka ɗauko kirge daga bangon dama na alkur'ani ita ce ya ayyuhal allazina amanu ta farko wanda sauran suna biye mata ya ayyuhal allazina amanu a cikin alkur'ani har guda 89 wannan yasa wani babban malami a Sheikh Abdul Muhsin Al-Badr ya yi littafi ya sa masa suna Nida'atul Rahman Lida'atul Rahman li ahli iman kiraye kirayen da Allah ya yi wa masu imani ya dauko duka waɗannan ya ayyuhal allazina amanu guda 89 kowace yayi bayani fayyatacce a kanta. to shine anan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda yace duk sanda kaji idza sami'ta Allah ta'ala yaqul in kaji Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in kaji Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani sai ce fa'ari'ha sam'ak to ka bada jinka ka bayar da jinka ka saurara da kyau ya'ani istami ilaha yana nufin ka ba da saurarenka sosai fa innahu khairun yu'maru bihi ko dai ya zama wani alkhairi ne za a umarce ka da shi aw sharrun yunha an ko a hana ka aikata wani sharri daka in ka ji Allah yayi kira ya ce ya ku masu imani to wannan kira ce special a wajen Allah kira ce da Allah yake yi makebantattun mutane saboda haka idan umarni ne to ana so a nuna maka cika wannan umarnin yana daga cikin cikin imani kuma babu masu iya cika wannan umarnin in ba masu imani ba idan hani ne to ana so a nuna maka barin abin da aka hana din yana daga cikin cikin imani kuma babu masu bari in ba masu imani ba daka masu imani su ne waɗanda Allah ke cewa su yi su yi waɗanda Allah ke cewa su bari su bari daka in ka ji Allah ya yi kira a baya mun wuce ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladhi khalaqakum wannan Allah ya yi kira ne ga gama garin mutane kowa da kowa da muminai da kafirai da yahudawa da nasara kowa ya shiga ciki amma wannan kira ce ta musamman ana magana ne da vip a cikin halittun Allah kira ce ta musamman ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah to kamar yadda na faɗa idan Allah ya yi kira da wannan lafazin to ko dai ya zama ya yi umarni akan wani abu na alkhairi a yi ko ya hana wani abun sharri don a nisance shi to anan da Allah ya ce ya ayyu hallazina amun ya kodan da suka yi imani sai ya kawo hani la taqulu ra'ina Allah ya ce kar ku sake amfani da kalmar ra'ina wajen magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan kalma ta kalmar ra'ina malamai sun tattauna akan ma'ananta da kuma dalilin da ya sa Allah ya ce masu imani su bar amfani da wannan kalma idan ka duba littafin tafsirin al'imamu bin kathirin rahimahullahu ta'ala da kuma tafsirin al'imamun ƙulɗubi aljami'ul ahkamil ƙur'an da tafsirin jami'ul bayan an ta'awil ayin ƙur'an na al'imam ibn jaririn tabari da kuma tafsiri na at-tanwir wa tahawil na al-imam ibn ashur da tafsirin al-sheikh muhammad ibn salih al-usaymin Allah madaukakin sarki yayi musu rahama sun yi bayani akan dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yace a bar amfani da wannan kalma ta ra'ina sannan kuma mecece ma'anan wannan kalma din ta ra'ina wannan kalmar ra'ina ma'ananta tana iya ɗaukan ma'anoni guda biyu tana iya ɗaukan ma'ana mai kyau tana kuma iya ɗaukan ma'ana mara kyau kalman farko da za ta iya ɗauka shine ra'ina daga kalman almura'a almura'ati shine al'inayatu bishai'i wal muhafazatu alayhi shine kula da abu da ba mu abu kulawa ba shi yasa annabi yace kullukum ra'in ba kaga kullukum ra'in ai daga ri'aya ne kiwo kenan in aka ce kana kiwatan abu mai ake nufi shine ka bashi kulawa kenan ka kula da shi kar wani abu mara kyau ya shafe shi kar kuma shi ma ya shafi wani wani wani da wani abu mara kyau to shine kalmar ra'ina tana iya daukan wannan ma'anar tana iya daukan ma'anar ra'ina sannan tana iya ɗaukan ma'anar ra'ina daga kalmar zai zama daga mufa'ala ne mufa'ala shine kamar ka ce ir'ana wal nar'ak ka kula da mu mu ma sai mu kula da kai ai ihfazna wal nahfazka ka ba mu kulawa mu ma sai mu kula da kai kaga mufa'ala daga mutum biyu kenan wannan yayi wannan yayi in ka in ka nuna ka damu da ni ni ma in nuna na damu da kai to shine kalmar ra'ina warqabna wal narqabka ka dinga lura da mu ma mu dinga lura da kai sannan yana iya daukan ma'anar ra'ina yana iya dauka ma'anar sa yana iya daukan ma'anar ari'na sam'ak daga isti'ara kenan wannan kaga wancan ma'anar da na kawo na farko ri'aya kenan kula da abu wannan kuma isti'ara ne shine aro kenan to in kana magana da mutum sai ka ce ra'ina shine a ra'ina sam a ɗan ba mu aron kunnanka a yanzu ko magana za ka yi da mutane ko da yara ne kana so saurari ka yi za ka ce ku ba aron kunnanku ko me kake nufi kowa ya ciro kunnen shi ya baka a'a abinda kake nufi shine me a saurara to wannan yana iya ɗaukan ma'anar a yana iya ɗaukan wannan wannan ma'ana ɗin sannan kuma yana iya ɗaukan wannan shine ma'ana mai kyau kenan da yake iya ɗauka sannan kalman tana iya ɗaukar ma'ana mara kyau tana iya ɗaukar ma'ana mara kyau ma'anan take iya ɗauka mara kyau shine ma'anan arra'una arra'una shine alhamdu wal hauj wato kamar ka ce sakarin cikinmu wawan cikinmu kaga wannan ma'ana ce mara kyau wancan kuma ma'ana ce mai ma'ana ce mai kyau wannan kuma ma'ana ce mara kyau to saboda haka kasantuwar kalman tana iya ɗaukan kalma ce mai harshen damu tana iya ɗaukan ma'anoni guda biyu to sai ya zama yahudawa suna amfani da mummunar ma'anan wajen magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama su kuma sahabbai in sun tashi magana da annabi sai su faɗe ta suna nufin wancan kyakkyawar ma'ana ɗin shine ya zo a cikin hadisi kamar yadda imamul qurdubi ya kawo daga abdullahi dan abbasin ya ce kanal musulmuna ya ƙuluna linabiyillahi sallallahu alaihi wasallama ra'ina ala jihati talabi war ragba ya ce musulmai sahabbai sun kasance suna ce ma'annabi ra'ina a bisa ma'anar neman afu neman alfarma ai yana nufin minal mura'a ai iltafit ilaina abinda suke nufi shine waiwayo zuwa gare mu dan ba mu hankalinka dan saurare mu muna so mu yi magana da kai wa kana hadha bi lisanil yahudi sabban amma a yaren yahudawa wannan zagi ne zagi ne ai ma'anan shi shine isma' la sami'ta shine ji kar ma ka ji mu hadaka sai yahudawa suka ganimanci wannan kalmar tunda sun ji sabai suna faɗa ma annabi wannan kalmar su suna faɗin da mi da kyakkyawar ma'ana to su kuma yahudawa sai suka ce to su ma bari su fake da guzuma su harbi karsana wa qalu sai suka ce kunna nasubbuhu sirran da dai mun kasance muna zagin annabi a boye fal'ana nasubbuhu jaharan to yanzu ai za mu iya zagin shi a bayyane tunda kalmar da muke amfani da ita na zagi su sahabbansa suna amfani da ita don neman alfarma fakanu yi khatibu na bihan da biya sallallahu alaihi wasallam sai suka kasance suna ma annabi magana da wannan kalmar wa yadda hakuna fi ma bainahu in sun faɗa sai su yi dariya tsakaninsu kaga ai in sun yi ma annabi zagi ko sun masa izgilanci ai da su yi dariya tsakaninsu irin na shewa fa sami'aha sa'ad ibn mu'az wa kana ya'rifu lughatahu sai sa'ad dan mu'az sai ya ji sun faɗa shi kuma sa'ad ɗan mu'az ya san yaren yahudawa yana fahimtar yarensu faƙala sai ya ce la'in sami'tu ha min rajulin minkum ya ƙulu halin nabi sallallahu alaihi wasallama la'aduriban na unuka ya ce daga yau idan na sake jin wani ya faɗa ma annabi irin wannan kalmar to babu shakka sai na sare wuyansa duk wanda ya sake faɗa ma annabi wannan kalmar zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na sare wuyansa faƙalu sai suka ce a awalastum taquluna hato kuma ba kuna faɗa ba ba kalma ce ta ra'ina ba kuma kuna faɗi ai to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kar ku sake amfani da wannan kalma ta ra'ina ina fatan muna fahimta Allah ta'ala ya ce kar ku sake amfani da wannan kalmar sai ya ce wa ƙulu madadin ku ce ra'ina sai ku ce ƙungurna sai ku ce ɗan saurara mana ɗan ba mu hankalinka kar ku yi amfani da kalmar ra'ina sai dai ku ce unzurna wasma'u sannan kuma ku ji kuma yi biyayya ku ji ku kuma yi biyayya wasma'u ku ji ku yi biyayya shine wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kar ku zama kamar waɗanda suka ce mun ji alhali basu ji ba da aka ku ji umarnin da Allah ya muku ku ji hanin da Allah ya muku inda aka aka ba ku umarni ku bi inda aka hana ku ku hannu saboda haka Allah ya hana ya ce kar a sake amfani da wannan kalmar Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wannan yana fito mana da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yadda duk wata kalma da zaka faɗi in dai tana iya ɗaukan kyakkyawar ma'ana da mummunar ma'ana a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to karka faɗe ta karka faɗe ta kaga dai ai su sahabbai in sun ce ra'ina ai ba zagin suke nufi ba amma Allah ya ce kar a sake amfani da wannan kalmar kar a sake amfani da ita zaka kalma ce zaka faɗi mai harshen damu tana iya ɗaukar kyakkyawar ma'ana ko mummunar ma'ana a jinabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kar a faɗi ta a nemo kalmar da ba ta ɗaukan wata ma'ana in ba kyakkyawar ma'ana ba wannan yana daga cikin ladabi wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana wajen jingina magana da lafuza zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wannan ayin jama'a tana nuna mana ƙoƙarin wato tsabtace lafuza a lokacin da mutum zai yi magana da kuma ƙoƙarin tantance lafuza mafiya kyawu kafin ka faɗa ubangiji ta'ala ya ce wa kulle ibadi ya ƙulun lati hiya ahsan ibadi ya ƙulun lati hiya ahsan inna shaytana yanzahu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina Allah ta'ala ya ce wa kulle ibadi Allah ya ce ka faɗa ma bayina in sun tashi magana ya ƙunun latihi ahsan in za su faɗi magana su faɗi magana mafi kyau jama'a muna ji ba magana mai kyau ba in za ka yi magana allah ya ce in za ka yi magana ka faɗi magana mafi kyau mafi kyau domin inna shaidana saboda shaidan yanzahu bainahum shaidan na kai fusga tsakaninsu yanzu nan shaidan sai sa ka faɗi magana kana ganin ta magana ce mai kyau amma sai a munana maka ma'ana inna shaitana kana lil insani aduwan mubina lalle shedan ya kasance game da dan adam shedan makiyi ne mai bayyana kiyayensa a fili saboda haka Allah ya ce masahabbai kar ku sake amfani da wannan kalma ta ra'ina ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina kar kowa ya sake amfani da wannan kalmar kar a sake amfani da ita sannan wannan yana nuna mana a musulunci wannan yana tabbatar mana da at-tamassuk bi saddi zara'i riko da toshe kafan barna toshe kafa ta barna duk kafan da barna za ta shigo to ana so a toshe ta ana son a toshe ta kar a bada dama domin ita barna ka'ida ita ce in aka dan bude mata window kadan to in ta tashi zub da bangon ma za ta yi gaba daya sai ta shigo tsundum to duk wata kofa da za ta kai zuwa ga barna toshe ta ake so a yi kaga shi yasa ai Allah ya gaya mana ba daidai bane kana musulmi ka je misali ka samu kiristoci a tare ka fara zagin abun bautar su haramun haramun haramun ko misali yanzu ni ina dan izala ahlus sunna je in tayar ɗan ɗariƙa in kira wannan shehin dura masa ashar in kira wancan dura masa ashar haram ne baya halatta sai dai in an zo babi na fayyace cewa shehi ne ya yi kaza ba daidai ba ya koyar da shirka ya koyar da kaza wannan babu makawa dole za a yi shi ba makawa dole za a yi shi Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم يرجعون Allah ta'ala ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah Allah ya ce kar ku sake zagin waɗanda suke kira kuma bayan Allah kafirai suna bautan wasu to kar ku zagi allolinsu domin in kun zagi allolinsu fa yasubbullaha adwan bighairi ilm su kuma sai su zagi Allah saboda jahilci da kuma gaba da rashin ilimi kun kun je kun zagi nasu allolin su ma za su ce bari mu rama akan abin bautan ku sai su rama akan Allah da haka Allah ya ce to kar ku zage su kar ku zagar musu abin bautan su kawai dai wuce kaza shirka ce bautan wani shirka ce wane da ya ce ku bauta masa mushiriki ne shirka ne amma ba zagi babu zagi ba kuma cewa kai an ga bid'a ko shirka a yi shiru akan ta ba a'a ba yadda za a yi a ga barna a yi shiru akai wa'azi ake yi akan barna da yadda za a gyara ta ba zagin maballaci da kokarin sa masa haushi da ba shi haushi ba ba haka ake wa'azi ba ba a wa'azi don a ba da haushi don ka ɓata rai don ka ɓata ma mutum rai kasantuwar shi ɗan bidi'a ba wanda ya sa ka ba shi haushi ba wanda ya sa ka kasantuwar shi mushiriki ko kafiri ba wanda ya ce ka yi abin da za ka ba shi haushi wa'azi ya ka ce ka yi in Allah ya masa dacen karɓa ya karɓa in kuma Allah bai mishi dacen karɓa ba shi kenan man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida haka wannan yana nuna mana kokarin yana da kyau mu gane wannan akwai kokarin toshe kafan barna wanda musulunci ya karantar da mu saboda haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhunna wasma'u sannan abu na gaba shine ita wannan ayan tana koya mana cewa duk abinda musulmi zai to karkashin ayar ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm da Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku nisanci da yawa daga cikin zace-zace munanan zato ma 'yan uwanku ku nisance su malamai suka ce na daga cikin ɗabi'ar musulmi na gari shine ijtinabu mawadin zan duk inda mutum zai kai kansa a ganshi a wajen a munana masa zato ko ya aikata wani abin da za a munana masa zato to kar ya yi shi kar ya yi shi ka san in an ganka a nan wajen duk wanda a ganshi a wajen kawai kallon mutumin banza ake masa to kar ka kai kanka wajen kar a ganka abu ka san in aka ji lafazi kaza a bakin mutum abinda kawai ake kawowa shine mai wane mutumin banza ne to kar a ji wannan lafazin a bakinka kar a ji wannan lafazin a bakinka saboda haka akwai kokarin tantance lafuza da kokarin tantance inda mutum zai je da inda zai zauna da waɗanda zai mu'amala da su kana so ka yi mu'amala da mutane ka san duk wanda a gan shi tare da wani to gani ake mutumin banza ne to kar a gan ku tare da shi kar a gan ku tare da shi wai me sa ma wasu malamai suka tafi akan idan mutumin banza wanda ya shahara da aikin banza mazinaci ko ɗan shaye-shaye ko ɗan sara suka ya mutu ba a so a ga mutanen kirki akan gawansa mutum ne ya shahara da aikin banza ɗan shaye-shaye ne ɗan sara suka ne in ya mutu to sai a ce jama'a gawa ne ya mutu nan sai a je a tattaro abokansa in sara suka sai a ce su zo su masa wanka su yi mashi likafa ne su yi mashi sallah su je su binne shi sauran jama'a kuma in ka koma a sirrance tsakaninka da Allah wannan kana da damar ka daga hannu ka yi addu'a ka ce Allah ka gafarta mu wani saboda musulmi ne shi amma da yawa yawan malamai sun tafi akan ba a zuwa a tsaya akan gawansa domin me yasa saboda in 'yan uwansa mutanen banza suka ga cewa a gashi wani ma da ya mutu liman bai zo ba sarki bai zo ba mai anguwa bai zo ba wani bai zo ba wani bai zo ba wani bai zo ba wala Allah la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra babu mamaki Allah ya farar da wani al'amari bayan haka sai ga cewa wasu daga cikin su zuciyansu ta tausasa sun zo sun gyaru sai ga wasu daga cikin su sun bar abin da suke yi amma kaga idan suka ga gashi wani ma da ya aikin banza shi ma dai gashi ya mutu kuma liman ya zo ya masa sallah wane ya zo sarki ya zo mai unguwa ya zo kenan me abin da yake yi abu ne mai kyau kina abin da suke abu ne mai kyau amma in ka koma kai da Allah wannan ba ma wanda ya ganka balle muna na maka zato kai da Allah ka ce to Allah wani bawanka ne duk zunuban da yayi rahamar ka tafi zunuban sa fadi saboda haka Allah ka masa rahama Allah ka gafarta masa Allah ka ji kayinsa Allah ka bashi aljanna to wannan babu laifi akan shi to musulmi ana so ya nisanci duk wani aiki ko furici ko zuwa wani waje wanda zai sa amuna na masa zato kaga dai ai yanzu nan su sahabban in sun ce ra'ina ai ba haka suke nufi ba sannan kuma wannan yana yana nuna mana cewa a wannan yana nuna mana cikin fa'idar wannan ayar shine jama'a in mutane suna maka kallon mutumin kirki to karka kuskura ka yi wani abun banza wanda za a kafa hujja da kai akan aikin banza kaga ai su yahudawa da sa'ad ibn mu'az yace in ni sake jin wani ya ce ra'ina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na kashe shi me suka ce ba kuma kuna faɗa ba sai suka kafa hujja da wannan to babu mamaki ana maka kallon mutumin kirki ana maka kallon mutumin arziki ana maka kallon yan kusa kusa da ubangiji to kar a ganka a wani wajen banza wanda in an ce ma wani kaza ba kyau zai ce ga wani ma yana yi kar ka yi wani aikin banza wanda za ka zama hujja ma wasu domin musamman ana ma kallon mutumin kirki mutumin allah watakil kullum kana alaƙa da masallaci da yawa mutane watakil kai kana ɗaukan kanka a ba kowa ba amma da yawa yawan mutane kai suke gani a matsayin madubi na rayuwarsu saboda haka abin da kai shi za su in an ce kaza ba kyau ce to ai wane ma yanayi wane ma yanayi wane ma yanayi kaga wannan kuskure ne ana so ka nisanci duk wani abu wanda kasancewa a matsayinka na wanda ake maka kallon na Allah mutumin kirki in ka san cewa wannan abun zai sa a kafa hujja da kai akan aikin banza kar ka aikata shi kar ka aikata shi haka Allah ya ce masa habbai kar ku sake faɗin wannan kamar yadda na ambata kuma wannan yana nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi mutum ne mai daraja ba kamar kowa yake ba sallallahu alaihi wa sallama duk yadda zuciya za ta yi ƙoƙarin tunani harshe ya yi ƙoƙarin bayani wallahi wannan zuciyar tunaninta bai kai ya yi idirakin darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama harshe bayi da fasaha da zai iya yin bayanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai zuciya ta yi iya ƙoƙarinta wajen hararo abin da za ta iya hararowa na darajar annabi gwargwadon yadda son annabi ke a zuciya harshe ya yi ƙoƙari wajen ganin ya yi bayani gwargwadon abin da zai iya na bayani akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma zuciya ba ta isa ta hararo ƙarshen darajar annabi ba harshe bai isa ya furta ya yi bayani na ƙarshen darajar manzon Allah ba wanda ya isa sallallahu alaihi wa wa sallama haka annabi mutum ne mai daraja yana da matsayi ya wuce kowa ba wata halitta sama da ƙasa mala'iku ko annabawa ko manzanni ko aljanu ko mutane wanda yake da darajar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da ita annabi ya fi kowa daraja sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara mana san shi ya ƙara mana kusanci zuwa gare shi to shi yasa ai Allah ya ja kunnen muminai a cikin alkur'ani yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adhabun alim Allah maɗaukakin sarki ya ce la ta ja'alu du'a'ar rasuli bainaku Allah ya ce kar ku sanya kiran annabi tsakaninku ya zama ka du'a ba'dikum ba'da ya zama kamar yadda sashin ku ke kiran sashi kar ku dinga kiran annabi kuna yi ma annabi magana kamar yadda kuke magana ma sashin annabi ba sa'an ku bane sallallahu alaihi wa alihi wasallama kar ku dinga magana ma annabi kamar yadda kuke magana ma junanku Allah ya koya mana sauti in za ka yi magana Allah ya ce maganarka ta zama ƙasa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar wani yayi magana ya daga muryarsa sama da muryar annabi Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi Allah ya ce kar ku sake daga muryanku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kuskura kana gaban annabi kana magana da annabi sautinka yayi sama da sautin annabi Allah ya ce kar a sake haka kai wala tajharu lahu bil qawl in kuna magana da annabi kar ku dinga bayyana masa magana ka jahari ba'dukum li ba'd kamar yadda sashi ke bayyana masa sashi magana a cikin duk wanda yake daga magana yake daga murya sama da muryan annabi ko yake bayyana magana sama da yadda ya kamata a gaban manzan Allah Allah ya ce an ta hababa amalukum in ba ku yi a hankali ba Allah ya ce duka ayyukanku sai na rusa su ayyukanku duka sai sun ɓaci wa antum la tash'urun alhali ba ku sani ba da haka Allah ya hana to sannan wannan yana nuna mana kuma haramcin koyi da yahudawa a duk abin da suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful yahuda wan nasara fi kulli shay ku saba ma yahudawa da nasara a dukkan komai kaga nan fa yanzu lafazi ne suke fadi Allah ya ce wa mu'mini kar ku sake fadin ta kar ku sake fadi ina kuma ga dabi'un su da halayen su da al'adun su wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa almar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim mutum ne yake son wasu amma bai riske su ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ai man tashabbaha da qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamance ceniya da wasu to dan tashin alkiyama za a tashe shi tare almar'u ma man ahabba yawm alqiyama kowa za a tashe shi tare da waɗanda yake so daka mutum yayi kamance ceniya da yahudawa da nasara a al'adunsa zamantakewan gida a bukukuwa a wane ne da wane ne da ranar tashin alkiyama sai a ce to a tashe shi ana tashinsa sai a ce to a sashi a cikin sauran yahudawa da nasara yahudu da nasara kuma ka san dama a layi rayuwa sai an gaya ma makomansu ba kaga duk wanda ya faɗo karkashin tutansu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ma yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin waɗanda Allah ya fi tsana a cikin bayi shine wanda ya ɗauko wata al'ada ta yahudawa ya shigo da ita cikin al'umma musulmai yana cikin waɗanda Allah ya fi fushi da suran tashin alkiyama wadda zai ga wani abu ta al'ada da yahudawa da wanda ba musulmai suke yi ba ya ɗauko ta ya shigo da ita cikin musulunci wannan yana daga cikin waɗanda Allah ya fi fushi da su da aka za a yi aure ko za a yi biki aka ɗauko al'adun yahudawa aka shigo da ita cikin musulunci cikin al'ummar musulmai duk waɗanda suka yi wannan abun Allah ya fushi da su Allah ya fushi da su to ina kake tsammanin albarka kan abin da Allah ya fushi da shi ina albarkan zai zo kaga albarka ba za ta taba zuwa ba da haka Allah ya ce walil kafirina azabun alim kafirai suna da azaba mai radadi sai ya ce ma ya waddu allazina kafaru ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تعالى يتي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب kafirai cikin ma'abota littafi yahudu da nasara ba sa buri ba sa ƙauna ko kaɗan an yi nazzala alaikum min khairin min rabbikum ba sa son su ga an saukar muku da wani alkhairi daga wajen ubangijin duk wani abu na alheri da zai zo muku ba sa so amma Allah ya ce wallahu yaftasu bi rahmatihi man yasha Allah shi yake kebantar wanda ya ga dama da rahamansa wallahu bil fadlil azim Allah ma abucin falala ne mai girma Allah yana nuna mana cewa wa'annan kafiran bai kamata mu kaunace su ba saboda duk wani abun alheri da zai zo mana sawa'un alherin nan cikin alheran duniya ne ko lahira babba ne ko karami Allah ya ce ba sa su ba sa su iya abin da suke so da mu shine su ga mun tabi su ga mun halaka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar Allah ta'ala ya ce ya kodan da suka yi imani kar ku riki masoya majibanta daga wasu waɗanda ba ku ba waɗanda ba sa ƙasa a gwiwa wajen ganin sun taɓar da ku suna ƙaunar ku ga su su ga kun taɓi waddu ma anittum duk abin da zai wahalar da ku shi suke so Allah ya ce kai qad badatil baghdha'u min afwahihim wato ƙiyayya da rashin ƙaunar ku ta bayyana daga bakunansu kalmomi da suke furtawa a kanku wannan ya tabbatar da cewa ba sa son ku ba sa kaunanku amma Allah ya ce ku ji duk abin da suka bayyana muku na kiyayya wallahi wa ma tukfi suduruhum akbar abin da zukatansu suka boye ya fi girma duk yadda ba yahude ko ba nasare ya nuna muku baya son ku to abin da ke cikin zukatansu ya fi girma Allah yana nuna mana ka duba kawai yadda yahudawa a yanzu ke yakar musulmai musamman yan uwanmu da ke falastin Allah yana nuna mana to duk wannan kiyayyar da suka bayyana a fili abinda ke zuciyarsu ya fi haka ba a haka suke so abin ya tsaya ba ba haka suke so abin ya tsaya ba wa ma tufi suduruhum akbar Allah ya ce qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun gashi dai muna muku bayanin ayoyi amma za ku fahimta ne in kuna hankalta Allah ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum Allah ya ce ga ku dan ya ku waɗannan musulman kuna son yahudawa amma su ba sa son ku wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kun yi imani da littafi duka wa idza laqukum qalu amanna in sun gamu da ku sai su ce mun yi imani wa idza khalaw in suka kebance su kadai Allah ya ce abdu alaikumul anamila minal ghaiz sai su cize muku yatsa saboda bakin ciki suna bakin cikin ya akai kuka kai kuka kai har yanzu ya akai kuka isa wannan ci gaban addu alaikumul anamila minal ghaiz Allah ya ce kul mutu bi ghaizikum ce musu ya dai ku mutu da bakin ciki amma musulunci kan gaba dai gaba dai inna Allah alimun bi zati sudur Allah yana masani ne game da abin da ke cikin zukata Allah ya ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhu idan wani abu mai kyau ya dan shafe ku ba fa ya sauka zuwa gare ku ba ya dan taba ku ne kadan abu ne mai kyau kika ga alamun kamar abun ya dan taba ku kadan sai ransa ya baci amma wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha idan mummunan abu ya same ku suka gan ku tsulundum a cikin mummunan abu sai su farin ciki amma mai kyau in dan yayyafinsa kawai ko iskansa ya dan kada ta wajen ku ba sa su amma mara kyau fa suna so su gan gutsulundun a ciki Allah ya ce amma wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokokin Allah makircin su ba zai cutar da ku da komai ba ba zai cutar da ku da komai ba saboda haka Allah ya ce ma yawaddu allazina kafaru min ahli kitab Allah ya ce kafirai cikin ahlul kitabi ba sa buri ko kadan walal mushriki na haka nan ma mushrikai ba sa su an yi nazzala alaikum min khairin min rabbikum ba sa bukata ba sa kaunar su ga wani abu na alkhairi ko mi karancinsa an saukar muku shi daga wajen ubangijinku wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah kuma yana kebantar rahamansa ne ga wanda ya ga dama wallahu bil fadli azim Allah ma abocin falala ne mai girma abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana ina sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته